إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na biyar ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Madina 1444 wadda ta yi daidai da 26 ne ko 26 to 27 ga watan uku shekara ta 2023 miladiya kamar yadda tafsiri ya saba gudana a wannan masallaci mai albarka masallacin juma'a na ammar bin yasir da ke cikin wannan unguwa ta hausawar ɗan fulani a cikin birnin kano insha allahu yau ma za mu ɗora daga inda muka tsaya a jiya ba mu karanta ayoyi da yawa ba sabida wata aya da muka ci karo da ita wadda take kunshe da abubuwa da yawa Uh, wadda kusan ita ce ta tafi da mafi yawan lokacin namu wajen ƙoƙarin fito da ma'anar da take kunshe da ita. Mun tashi ne daga aya ta 161 kuma muka tsaya a aya ta 164 wanda in ka cire aya ta farko ta 61 62 duk wannan kaman ciko ne na ayoyin da bayaninsu ya gabata na irin bayani na makomar kafirai da kuma waɗanda suka juya wa gaskiya baya na tsinuwar Allah da la'anta da kuma ta mala'iku da ta mutane baki ɗaya banda kuma wato azaba matsananciya da take jiran su ranar tashin alkiyama wadda in an fara musu ita babu sassauci babu daga kafa a game da ita sannan sai muka karanta ayoyi biyu waɗanda suke sake wato bayyana mana Ubangiji subhanahu wa ta'ala da cikar ikonsa da kuma faɗin ƙudurarsa da kuma ainihin wato irin wato hikimarsa da tausayinsa ga bayinsa. Domin karanta ayoyi guda biyu wa ilahukum ilahun wahid da kuma bayani game da halit, wasu halittu na Allah maɗaukakin sarki wanda Allah ta'ala ya kawo mana su a wannan aya da suke buƙatar kallonsu don za su ƙara wa mutum imani da ƙara yadda da Allah maɗaukakin sarki da kuma ƙara nisantar saba wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala da bautata masa shi kaɗai ba tare da haɗa shi da abokin tarayya ba. Don haka za mu tashi daga kan aya ta 165 insha Allah. Arama bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة العزوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار mumtaz Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa mana wa minan nasi daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan wato akwai mutanen da suke bautatawa wasu kishiyoyi ba Allah ba yuhibbunahum suna son su ka hubbillah kamar irin san Allah. Wallazina amanu waɗanda suka yi imani a shaddu hubban lillah sun fi son Allah maɗaukakin sarki fiye da komai, walau yaran lazina zalamu. Da azzalimai waɗanda suka zalunci kawunansu, wato da za su ga lokacin da iziya raunar azaba suke yin tozali da ainihin wato azaba, annal quwwata lillahi jami'a to da sun gane cewa ƙarfi ga baki ɗaya na Allah ne wa anna Allah shadidul azab kuma lalle Allah mai tsananin azaba ne id tabarra alladhina tubi'u a lokacin da wato alladhina tubi'u wa'anda aka yi musu biyayya shugabanni kenan suka nesanta min alladhina taba'u daga waɗanda suka yi musu biyayya wato mabiya kenan wa ra'awul azab suka ga azaba kurukuru wa taqatta'at bihimul asbab dukkan wasu alaƙoƙi da ke tsakaninsu sun riga sun tsinke wa qala alladhina taba'u waɗanda suka yi biyayya wa shugabannin sai su ce law anna lana karratan ina ma muna da wata dama ta sake dawowa duniya fa natabarra'a minhum mu ma mu nesanta kanmu da su. Yurihimullahu kamar haka ne Allah yake nuna musu ayyukansu wato yurihimullahu a'malahum kamar haka ne Allah yake nuna musu ayyukansu hasaratin alaihim wato wanda za su zama hasara a kansu wa ma hum bi kharijina minan nar kuma su ba masu fita ba ne daga cikin wuta idan sun shiga. A jiya, ayar da muka karanta mai tsayi inna fi khalqi samawati wal ard wanda wannan aya tana kunshe da bayanin irin ɗaukakar sama da faɗinta, da kuma irin abin da Allah ta'ala ya yi na shimfiɗa ƙasa da kafe ta da ainihin wato duwatsu da manya-manyan tekuna da suke ainihin ban ƙasa da caccanzawar dare da yini wajen tsayi da kuma gajarta duhu da haske da yanda suke bibiyar junansu da yanda ake samun wannan ya maye gurbin wannan da manya-manyan jirage waɗanda suke yawo ko suke tafiya wato akan manya-manyan tekuna wanda suke ɗauke da kayayyaki na amfanin mutane da irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar daga sama na ruwa wanda da wannan ruwan ya rayar da ƙasa bayan ta mutu ta zamanto koriya shar gwanin ban sha'awa gonaki bayan da duk sun bushe babu tsoro a cikinsu amma Allah ta'ala sakamakon saukar ruwan sama ya tsoro da shukoki sannan da irin abin da Allah maɗaukakin sarki ya yada na halittunsa mabambanta a doron ƙasa da kuma irin ni'imomi da Allah ta'ala ya yi wa bayinsa na karkaɗawar iska da jujjuyawarta da kuma irin girgije wato ruwan na hadarin ruwan sama wanda yake kai kawo tsakanin sama da ƙasa da ikon Allah wato a cikin dukkan waɗannan dalilai da waɗannan hujjoji da muka ji a waɗannan ayoyin akwai ayoyi da suke nuna kaɗaitakar Allah maɗaukakin sarki da girman ni'imarsa amma ga mutane masu hankali lalle duk wanda ya fahimci wannan aya da irin sakon da Allah ya kimsa a cikinta to lalle zai ƙara yadda da cewa Allah maɗaukakin sarki makaɗaici ne kuma shi kaɗai ya cancanta a bautata masa amma tattare da waɗannan hujjoji da dalilai irin wanda hankali zai iya fahimtar su ya gane su game da Allah maɗaukakin sarki sai Allah maɗaukakin sarki ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada abin mamaki sai kuma aka samu akwai mutanen da suke bautar wani ba Allah ba tare da cewa ga wasu daga cikin ayyuka na Allah maɗaukakin sarki wanda in ba Allah ba babu mai kwatankwacin irin waɗannan halittun wanda Allah ya gaya mana a cikin ayar da ta gabata amma abin da ya fi zama abin ban mamaki sai ka samu wani kuma yana bautawa wani wanda bai halicci sama ba ballantana ƙasa ballantana duwatsu ballantana ruwa ballantana sauran halittu duk da Allah madaukakin sarki ce ya ambata shi yasa sai Allah ta'ala yake cewa wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan ay wa ma'a hadhihi albarahin alqati'a ay didda waɗannan hujjoji masu yankan hanzari yattakhidhu fariqun minan nasi min dunillahi aslaman wa awfanan sai kuma aka samu wasu daga cikin mutane wani bangare na mutane suna bautatawa gumaka a madadin su bautatawa Allah yaj'alunahum nuzara'u lillah suna sanya su su zamanto kini abokanan tarayya ga Allah madaukakin sarki wa ya'tunahum wa yu'tunahum min almahabba suna ba su wani bangare na kauna da soyayya wata azim da girmamawa wa ta'ati da biyayya ma la yaliqu irin kauna da girmamawa da biyayyar da ba ta dacewa da kowa illa billahi wahdahu sai da Allah shi kadai shine Allah ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah yanzu ubangijin da muka faɗi wasu daga cikin ayyukansa jiya shi ya kamata mutum ya kura maleji wajen ƙaunarsa wajen girmama shi wajen yi masa da'a amma a hannu guda kuma tare da waɗannan ayyuka na Allah sai Allah maɗaukakin sarki ce kash akwai kuma mutanen da za a ga sun haɗa Allah da wani a wajen bauta suna ƙaunarsa irin yadda suke son Allah ko irin san da ake wa Allah suna girmama shi irin girmamawa da ba a yi wa kowa sai Allah suna yi wa wasu biyayya irin biyayyar da ba a yi wa kowa sai Allah yuhibbunahum ka hubbillah suna ƙaunarsu suna son su irin san Allah sai Allah ta'ala ya faɗi siffofin muminai sai ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah والمؤمنون أعظم حبا لله من حب هؤلاء الكفار لآلهتهم مؤمنين سنا قونر الله fiye da irin ƙaunar da waɗancan kafirai suke yi wa allolin da suke bautata ko iyayen gijinsu mumini na gaske wanda ya san Allah ya yi imani da shi to irin ƙaunar da yake yi wa Allah Allah ta'ala ya ce ya fi irin ƙaunar da waɗancan kafirai suke yi wa gumakansu shine wallazina amanu ashaddu hubban lillah waɗanda suka yi imani ashaddu hubban lillah sun fi san Allah fiye da komai babu wani abu da sansa yayi daidai da na Allah balle yafi na Allah a cikin zukatan mu'minai wallazina amanu ashaddu hubban lillah sai Allah ta'ala ya ce walau yaral ladina zalamu ina ma dai waɗanda suka zalunci kawunan so idh yarawna al'azaba ina ma dai za su ga lokacin da za su yi tozali da azaba da kaga abun ban mamaki da hankali da kaga tashin hankali lokacin da waɗannan kafirai masu hada Allah da wani a wajen bauta duk da irin wannan ayyuka da Allah ta'ala ya bayyana nasa duk da irin wannan rahama da Allah ta'ala ke kakkabo ta akan bayinsa amma suka ɗauki haƙƙinsa suka bawa wani wanda bai cancanci wannan haƙƙin ba sai Allah ta'ala ya ce walau yaral ladina zalamu waɗanda suka yi wa kansu wannan kasassaɓa suka zalunci kawunansu ina ma dai lokacin da za su ga azaba su yi tozali azaba su yi tozali da azaba ina ma kana nan ina ma za ka ga haka wato za su gane cewa annal quwwata lillahi jami'an lallai ƙarfi duka na Allah ne babu wani mai ƙarfi sai Allah a lokacin za su gane haka abinda suka bautatawa ba zai iya kubutar da su ko ya tseratar da su daga azabar Allah madaukakin sarki ba li'annal mu'minina akhlasul mahabbata kullaha lillah domin abin da yasa mu'minai irin san da suke wa Allah babu wani mahaluki da yake iya yi wa abin da yake bautawa irin wannan san saboda su suna tsantsanta bautar su ne gaba ɗaya ga Allah ba shiyadan suke ba su sauwa Allah wani bangare na kauna su kuma bawa wani mahaluki wani bangare na kauna a'a gaba ɗaya mu'mine zaka samu kaunar su gaba ɗaya sun tattare ta sun miƙa wa Allah domin ya cancanci a kaunace shi dukkan siffofi da za su sa ka ƙaunaci abu Allah maɗaukakin sarki siffofinsa na kamala sun fi haka don haka shi sa muminai babu wani abin da suke ƙauna cikakkiyar ƙauna irin ƙaunar da suke yi wa Allah wa ula'ika su ko waɗancan ashraku fil mahabba sun yi shirka a wajen soyayyar tasu in suna da gumaka to za ka sun sauwa wannan bangare wannan gunkin wani bangare na soyayya sun sauwa wannan wani bangare na soyayya ko kuma sun raba kafa suna son Allah suna son gumakansu domin sun ce wa'annan gumakan nasu ƙananan alloli ne su wancan Allah mafi girma yayi nisa ba za su iya kaiwa zuwa gare shi ba bari su yi kamun kafa da wa'annan ƙananan su zaman musu tsani da za su sada su da wato shi babban wal iyazu billah to kaga ashe soyayya ta su san karkasa ta ko da sun bawa Allah wani bangare na san to kuma sun bawa allolin su wato guma kansu wani bangare na soyayya wanda su kuma mu'minai abinda ba su yi ba kenan game da kaunar su da Allah ba su raba kafa ba sun bayar da soyayya su ne gaba ɗayanta ga Allah subhanahu wataala sai Allah ta'ala ya ce walau ya'lamu allazina zalamu anfusahum ina ma dai waɗannan da za su suka zalunci kawunan su suna da masaniya shirki ta hanyar shirka da suka yi wa Allah fil hayatid dunya a rayuwar duniya hina yushahiduna azabal akhira ina ma dai za su ga lokacin da za su yi ido hudu su yi tozali da azabal lahira anna Allah huwal munfarid bil quwwati jami'a to a lokacin za su gane cewa Allah shi kadai ya kadaita da karfi babu wani mai karfi sai shi subhanahu wataala wa anna Allah kuma a lokacin za su ƙara gane anna Allah Allah madaukakin sarki shadidul azab mai tsananin azaba ne lammatta qadu min dunillahi alihatan lokacin da suka riki wani abun bauta ba Allah ba ya abudunahum suke bautata musu min dunihi ba Allah ba wa yataqarrabuna bihim ilaihi kuma suke neman kusanci ta hanyar riko da waɗannan gumakan zuwa ga Allah wannan kaga wannan aya tana sake fito maka da damsul basirati game da bautar wani wanda bai cancanci a bautata masa ba akwai dodewar kwakwalwa da dodewar basira a cikin haka ka duba irin ayyukan da muka lissafa jiya wanda Allah ta'ala tun daga sama aka faro har muka yi ƙasa to babu wanda ya halicci daidai da Allah madaukakin sarki cewa ya ayyuhan nasu duriba masalun fastami'u la innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban walau ijtama'u la wa'inda kuke bauta ba Allah ba ko kuda ba za su iya halitta ba ko da ku sun yi taron wato taro da cincirindo da taron ainihin wato taron dangi don su halicci kuda wannan ya kawo basirarsa wannan ya kawo tunaninsa wannan ya kawo irin fikirarsa Allah ya ce kuda ba za su iya halitta ba ga ga kuda sun halicce shi sun hura masa rai ya tashi kamar yadda Allah ya halitta Allah ta'ala ya ce wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min in kuda zai fada cikin abincin su ya ci wani abu ya dan tosano wani abu na abincin ba za su iya kwacewa daga bakin kuda ba da'ufa talib wal matlub haka Allah madaukakin sarki yace to kuma a wayi gari mutum kaman ka karanta lokacin jahiliya za ga mutum shi zai sassaka gunkin sa wani gunkin ma da da da abin nan da sinadaran cincin aka yi za ga mutum ya je shi da kansa ya je ya siyo fulawa ya siyo baking powder ya siyo yeast ya sa kwai ya sa bota ya cura wai yayi Allah in ya je yunwa sai ya kakkare kayansa ya ci gobe kuma sai ya sake zuwa kasuwa ya sake siyo ingredient ya sake zuwa ya Allah shi yasa wanda Allah ta'ala ya bashi imani ya bashi babban arzikin da ba sama da shi har yanzu ba kana iya samun mutum yayi digiri na farko yayi digiri na biyu yayi digirin digirgir ya zama farfesa amma yana bautar saniya kaje inda za ka gani kaga profesa ya ya faɗi yana sujada a gaban saniya ba abin da Allah ta'ala zai yi wa ɗan adam na kyauta fiye da imani shi yasa kuma za ga Allah ta'ala ya dinga aiko annabawa don su dinga jaddada wa mutane imani dan idan babu imani babu labari shi yasa mai lahallari ya ce ma awwalu ma yajibu alal mukallafi tasyihu imani farkon abin da yake wajaba akan kowane mai baligi mai hankali shine ya inganta imaninsa Allah madaukakin sarki yace id tabarra'a alladhina tubi'u min alladhina taba'u wa ra'u al'azaba wa taqatta'at bihim al'asbab in tabarra'a alladhina tubi'u a lokacin da wato wannan kuma ayoyin da zamu karanta su su kuma zaka ji yanda Allah ta'ala zai yi bayani game game da yanda za a yi baran-baran tsakanin shugabanni da waɗanda ake shugabanta tsakanin jagorori da waɗanda suke jagoranta tsakanin shehunnai da waɗanda da muridansu zaka ji wannan a cikin waɗannan ayoyin da kuma ma wasu ayoyin cikin alkur'ani Allah wurare daban-daban cikin suratul maryam cikin suratul ankabut cikin suratul saba'i Allah duk ya maimaita irin yanda za a yi baran-baran tsakaninka da jagoran da ka ba a duniya duk wani jagora wanda ba zai haɗa ka da Allah ba duk jagoran da ba zai jagorance ka zuwa ga Allah da manzansa ba za ku tsaya a gaban Allah ranar tashin alkiyama ku tsine wa junanku ku dinga la'antar junanku ya faɗa ka faɗa duk wani wanda ya ja ka ya ɗora ka akan wata hanya ba ta manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam ya ɗora ka akan wasu bid'o'i ka rayu akai ka ci gaba da tafiya akai to da kai da shi muridin da shi shehun duk za su tsaya a gaban Allah ranar tashin alkiyama su dinga ainihin wato ainihin wato musanyan yawo tsakaninsa da wanda aka abin nan to shine Allah ta'ala zai ga ma dan anan ka zama ala basiratin akan duk wanda zaka yi masa biyayya duk wanda zaka bi shi a wannan duniyar to ya zama to yana bin Allah da manzansa in ya bi Allah da manzansa ka bi shi in ya bar Allah da manzansa ka sake shi kowane ne shi babu wani mahaluki da aka aiko ma aka ce kai mai biyayya makauniyar biyayya sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kadai ne babu kaidi bi shi kawai amma babu wani malami da aka ce ko yayi daidai ko bai yi daidai maka bi shi ballantana wani dan siyasa ballantana wani shugaba ko wani sarki babu wani mahaluki da yake da wannan kujerar ta ai masa biyayya ba tare da an tantance ina yake kai mabiyan mabiyansa ko magoya bayansa ba akwai wannan ranar tana zuwa za ka ga mutum ya taho ko a siyasance ko a mulkin gargajiya ko a addinance ko a ƙungiyance ya zo suna tsine wa juna tsakaninsa da mabiyansa tsakaninsa da 'yan ƙungiyarsa tsakaninsa da 'yan jam'iyyarsa tsakaninsa da ainihin muridansa ko almajiransa wannan ka shirya in ka bi mutum ba akan biyayya ga Allah da manzansa ba akwai yiwuwar ka tsinci ya tsinci su tsinci kansu akan irin wannan yanayi Allah ya kiyaye Allah maɗaukakin sarki ce ittabarra alladhina tubi'u lokacin da alladhina tubi'u waɗanda aka yi musu biyayya shugabanni kenan ko dai shugabanni na addini ko shugabanni na siyasa ko shugabanni na duniya alladhina tubi'u waɗanda aka yi musu biyayya lokacin da za su nesantar da kansu su barranta su baran-baran da alladhina taba'u waɗanda suka yi musu biyayya kuma lokacin da baran baran din ba dama a gyara shugaban da kake cewa shi kabi jagoran da kake ganin shi kabi a addinance ko a duniyance to akwai wannan ranar da zai ce sam ku baran baran ya nesanta kansa da kai kai mabiyin nasa ya ce shi ba shi ba kai ba shi kabi ba wa ra'awul azab lokacin da za su ga azaba kurukuru wa taqatta'at bihimul asbab lokacin da dukkan wata dangantaka da wata alaka ta tsinke alaƙa ta zamantakewa, alaƙa ta abota, alaƙa ta siyasa, alaƙa ta kowace irin alaƙa ce a wannan ranar kowa ta kansa yake wato taqaffa'at bihimul asbab dukkan wata alaƙa ta tsinke ina fata an fahimta inda muayanata inda muayanatahum inda muayanatihim azab al-akhirah lokacin da za su ga azabar lahira yatabarra'u ar-ru'asa'ul matbu'una mimman ittaba'ahum ala shirk shugabannin da aka yi musu biyayya za su yi baran-baran da waɗanda suka yi musu biyayya akan shirka akan saba wa Allah akan saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fada da addini wa tanqati'u bainahum kullu silat dukkan wata dangantaka duk wata alaka za ta tsintsinke allatir tabaqu biha fi dunya waɗanda suka kulla wannan alakar da kusancin da ita a nan duniya min alqaraba ko dai ta kusanci wal atba ko ta biyayya wad din ko ta addini wa gairi zalika da wani haka Allah madaukakin sarki ya faɗa haka a wurare daban-daban cikin alkur'ani na ainihin wato bin wani wanda yake ainihin wato ba Allah bane ba manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam kuma makauniyar biyayya akwai waɗanda za su ce wato mala'iku suka bautatawa Allah ta'ala zai ce mala'iku su suka bautawa qalu subhanaka anta waliyuna min dunihim bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim kafirun a aktharuhum bihim mu'minun za a ce ku ku suka bau- ku suka kasance suna bautatawa a nan duniya mala'iku za su barrantar da kansu da duk wanda yace yana bautata musu su ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya Allah anta waliyuna kai ne majibincin al'amarinmu min dunihim ba su ba bal kanu ya'buduna al-jinna a'a ya Allah ba mu suka bautatawa ba aljanu suka dinga bautatawa aktsaruhum bihim mu'minuna yawancin su dama sun yi imani da aljanu sun yadda da rauhanai sun yadda da ainihin almutsutsai sun yadda suna da bukata su kaiwa aljani ko su kaiwa wani boka ya sada su da aljani da haka su suka dinga imani da su ba mu ba da haka kaga anan mala'iku sun wanke kansu ga duk wanda yace yana bautata musu haka Allah madaukakin sarki a wani gurin yake cewa wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamati wa hum an du'aihim gafilun wanda suka bautata wa shehunnai suka je kan kaburburan su suka dinga yi musu bauta ba da izinin su malaman ba ko shehunnan ba kuma da yardar su ba to su ma za su barranta tsakanin almajiri da malamin su shi ma za su yi baran baran dukkan ɗalibi ko almajiri ko muridin da yawa wato shehunsa ko malaminsa biyayya in ba malamin ne ya sa shi ba kuma malamin ya bai san yana masa wannan bautar ba to ranar tashin alkiyama shi ma a kowannan baran baran din tsakanin su Allah ta'ala ya ce babu mafi zalunci sama da wanda ya bautata wa wani ba Allah ba yake bautawa wanda ba zai iya amsa masa ba ila yawmin qiyama mutun ya je kan kabari ya dinga kuka wai jarinsa ya kare yana gaya wa na cikin kabari in tad'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum kaji ko a ranar tashin alkiyama wanda kaje kabarin sa kana ta kuka ka fashe da kuka wani ya zalunce kai kwato ma hakkinka shi ma ta kansa yake Allah ta'ala ce in kun kira su ma ba sa ji kaddara sun ji ma ba za su iya amsa muku ba kuma ranar tashin alkiyama su kafurcewa abinda kuka aikata shine wa, wa, wa kanu bi ibadatihim a wa idha hushira an-nasu kanu lahum a'da'an ko wa hum an du'a'ihim gafilun da farko sannan wa idha hushira an-nasu idan an tashi mutane an tara su ranar tashin alkiyama kanu lahum a'da'a sai kuma kaga adawa ce tsakanin wanda aka ce an bautatawa da wanda yace yayi bautar wa kanu bi ibadatihim kafirin kuma za su kafurce game da bautar da aka ce an musu واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا الله يتي كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا haka Allah ta'ala ya maimaita irin wannan cikin suratu saba wa'anda suka yi biyayya za su yi kukan cewa ga wa'anda ainihin wato suka ja su akan halaka suka ja su akan bata su kuma wa'anda aka buɗin za su ce a dama can kuna son lalata kuna son shiririta kuna son saban Allah shi yasa kuka bi mu ba ruwan mu haka to ba ma wannan ba duka aje wannan shi kansa babban uban shedanu din shi shedan din original not photocopy shi ma zai zo ya tara mabiyansa wa qala shaytanu lamma qudiya al-amr inna allaha wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum shi ma shedan zai zai zo ya hauduro ya lacca ranar tashin alkiyama ce Allah ya muku alƙawari na gaskiya ku bi shi zai ba ku aljanna na zo ne muku alƙawari na bogi kuma na saba muku fa akhlaftukum haka shedan zai fara shi ma ranar tashin alkiyama wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li shaytan zai ce fala talumuni wa lumu anfusakum kaji fa da an yi da kai ka sasaba zai ka ce shaytan ne wallahi sharri shaytan ne to kaji shi ma zai ce kar ka zarge ni ka zarge kanka shi ma shaytan ashe zai yi barranta zai yi bara'a da waɗanda suka bi shi duk waɗanda suke kilemin cewa su mabiyan shaiɗan ne ko shaiɗan ne yake sa su ko kaza kaza kaza to zai ce fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrikhikum wa ma antum bi musrikhiyya inni kafartu bima asharaktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum adhabun alim to kaga waɗannan abubuwan waɗannan ayoyin suna nuna lalle mu yi hattara lalle mu yi hattara mu bi a hankali game da duk wanda zamu mai da shi ya zama shugaban da zamu yi masa biyayya karkabi wanda ranar tashin alkiyama za ku dinga tsine wa junanku ranar tashin alkiyama kamar yadda Allah madaukakin sarki yake faɗa inna mattakhaftum min dunillahi awsanan mawaddata bainakum fil hayati dunya thumma yawmal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'dan wa ma'awakum an-nar wa ma lakum min nasirin ku dinga tsine wa juna Allah ya tsine ma kai ne ka bata mun lokaci ka bata mun rayuwata kai mun kaza kai zai Allah ya tsine ma kai dakikin ina ne tamsul basiratin ina ne ya kama ka da na ja ka me yasa baka bude ido kaga ina zamu tafi ba wannan yana nan a rubuce ayoyi ne na alqur'ani dan haka biyayya ana yin ta ne wato ala basiratin wanda ake yi wa biyayya rif ido rufe shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne aka ce wa in tudi'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balagul mubin Allah madaukakin sarki ya tsare wa qala alladhina taba'u to kuma ka san matsalar matsalar tashin alkiyama an an je lahira ba carry over ba spill over a nan duniya za a iya yi wa mutum withdrawal ma a kore shi na ga wanda Allah ya jarabce shi a karatunsa sai da ya wajen shekara takwas kuma aka yi aka yi withdrawal ɗinsa amma tun da akwai rayuwar kuma yana son abin sai sake komawa daga level 1 ya sake kuma ya gama to ita lahira ba a maimaici in ka tafi ka tafi kenan abinda ka tafi da shi da shi za a yi jojin ba maganar a bani dama in dawo in na dawo zan gyara ba a kari over ba a kari over a lahira ba kari over ba kari over duk yanda za ka yi ka tafi da requirement mai kyau ka tafi da ka tafi lahira da result ɗinka mai kyau ba a sake shi a nan duniya duk kowane irin qualification za ka iya gyara za ka iya canza shi amma ranar tashin alkiyama in mutum ya ce wa Allah da result mara kyau to ba a maimaitawa shi yasa Allah ta'ala ya gaya maka wa qala allazina tabau wa'anda suka yi biyayya su mabiya kenan mutum ya sha dukan banza gara shi wanda ka baɗin kila ya ji daɗi a nan duniya in malami ne kila muridansa sun tara maka kuɗi ya sa mota ya hau mota mai kyau ya shiga gida mai kyau ya auri mata kyawawa ya yi rayuwa mai daɗi in shugaba ne na, gwamnati ko na siyasa kila ya amma jiniya ya samu alfarma iri daban-daban ya je ƙasashe daban-daban ya yawata ya ji daɗi ya sa riga mai kyau ya karya tagiya yadda yake so ya karya ƙashi yadda yake so kai kuma kullum ga kanan sannan kuma a je ranar tashin alkiyama kuma ya ce ba shi kabo ba ku je ranar tashin alkiyama ya ce ba ruwan zashi ba shi ya saka ba wa qala alladhina taba'u law anna lana karra waɗanda suka yi biyayya mabiya kenan za su ce ina ma muna da damar komawa to kuma wannan tamanni ne ina ma dai za a ɗan sake ba mu damar komawa duniya wai me za su haushin da suka ji yanzu su bi mutum su ƙarar da rayuwarsu a kansa su nemi su mutu a kansa sannan zai ce wai ba ruwansa da su to so suke ina ma a ba su dama su koma su komo duniya su ma sarama shine ma'ana fa na tabarra'a minhu mu ma mi baran-baran da su mu nesanta kanmu da su kama tabarra'u minna kamar yanzu gashi a nan sun nuna mana cewa sun barranta ba su ba mu kazalika Allah ya ce kamar haka ne yurihimullahu a'malahum Allah yake nuna musu ayyukan su hasaratin alaihim dan ya zama hasara akan su su gane cewa aikin su ya zama musu hasara ya zama mara amfani sannan wa ma hum bi kharijina minan nar ba tashin hankali sama da haka kuma su ba masu fita bane daga cikin wuta ba za su fita ba wa ma hum bi kharijina minan nar ai wa qala tabi'un ya laita lana audatan ila dunya mabiya za su ce ina kai can mu ina ma dai a bamu dama mu dawo duniya fa nu'linu bara'atana min ha'ula'i ru'asa wa'annan shugabannin da muka bi su wallahi sai mun bayyanar da bara'an mu kuku in aka maida mu duniya mu yi baran-baran da su kama a'lanu bara'atahum minna kaman yanda yanzu sun bayyanar da bara'arsu da barranta su da nisantar su daga gare mu wa kama arahumullahu shiddata azabihi yawmal qiyama yurihim a'malahum al-batila kaman yanda Allah zai nuna musu tsananin azabar da zai musu ranar tashin alkiyama to haka kuma ya nuna musu ayyukan su al-batila waɗanda suke batattu nadamatin alaihim su zama ababan nadama da ɗanda na sani akan su walaisu bi kharijina minan nar Allah ta'ala ce kuma su in sun shiga wuta ba masu fita bane Allah madaukakin sarki ya tsare sai Allah madaukakin sarki ya ce me يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين na'am إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون
mumtaz Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ku ci halal mai daɗi daga abin da ke cikin ƙasa wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi hanyoyin shaytan innahu lakum aduwwun mubin lalle shi shaytan makiyinku ne mai bayyanar da kiyayya inna ma ya'murukum bisu yana umarta ku ne kawai bisu'i da sabo wal fahsha da aikin alfasha wa an taqulu yana umarta ku ne an taqulu ala allahi ma la ta'lamuna ku faɗi abinda ba ku da ilimi a kansa game da Allah Allah maɗaukakin sarki ya yi wani kira na musamman wannan kira kuma ya shafi kowa da kowa da muminai da waɗanda suke ba muminai ba domin ya ayyuhan nas aka ce idan ana kira zuwa ga muminai Allah yakan ce ya ayyuhan ladina amanu amma anan Allah ta'ala ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane kulu mimma fil ardi halalan tayyiba ku ci halal kuma da daɗa mimma fil ardi daga abinda wato ke fitowa ko daga abin da ake shukawa a ban ƙasa. Ma'ana kulumin rizƙillah, ku ci daga arzikin Allah, allazi abahahu lakum fil ard wanda ya halatta muku a ban ƙasa. Da haka at-tayyib shine abu ba zai zama tayyib ba sai ya cika sharuɗa guda biyu. Sharaɗi na farko abin ya zamto Allah ya yi izini da a yi amfani da shi a matsayin sa na tayyib. sannan sharaɗi na biyu ya zama baya cutarwa to duk kuma abin da Allah ta'ala ya halatta ya ce tsayyib ne to za ga ya, ya cika waɗannan sharuɗan guda biyu na farko ya samu izini daga Allah yanzu abin duk da kake ci na nau'o'in abinci da nau'o'in abin sha da nau'o'in suturar da kake sawa duk tsayyib ne saboda Allah ta'ala ya halatta maka kulu mimma fil ardi halalan tayyiba shi yasa suka ce a ka'idar wato ka'idar wannan ayar dukkan abin da Allah maɗaukakin sarki ko manzansa bai haramta ba to yana cikin afayi dukkan abin da babu wani nassi da ya ce haramun ne ka ci ka ci kawai yanzu wanda ya zo ce me ya dalilin da yasa kake cin shinkafa da wake da mai da yaji a yanzu ba kai ne kake yake son ka kawo masa aya ko hadisi ba shi ya kamata ya kawo maka dalilin rashin ci kai kana kan asali ne asali shine komai afayyib ne sai wanda shari'a ta ce ban da shi ina fata an gane da haka kai kana kan asali ne yanzu shi da ya bujiro maka da tambaya to shi kake bi bashin amsa ya je ya nemo in akwai dalilin da yace kar a ci wake da shinkafa da mai da yaki ina fata an gane da haka kulu min at-tayyibat ma'ana ku ci daga abin da Allah madaukakin sarki ya azurta ku da shi na halal cikin abin da ake nomawa ko ake shukawa ainihin wato a cikin gona wa huwa at-tahiru ghayru najis shine abin da yake tsarkakakke tsaftatacce ba najasa ba dukkan abin da yake najasa kaga ba tayyib bane shi yasa aka ce halalan ɗaya kenan tayyiban halalan kaga ya zamanto Allah ya halatta shi tayyiban ya zamanto baya cutarwa tayyib duk abin da yake tayyib baya cutarwa to wannan shi ake so duk abin da zaka ci ya zamanto Allah ya halatta a ci wannan abin ko ya halatta a sha ko ya halatta a sa in na tufa ne sannan kuma ya zama tayyib sanya shi ko cinsa ko shansa baya cutarwa wala tattabi'u wato annafi'u ghairu dar ya zamanto mai amfani ba mai cutarwa ba wala tattabi'u turuqash shaytan kar ku bi hanyoyin shaytan Allah ta'ala yana kiran mu zuwa ga kada mu bi hanyoyin shaytan domin shaytan yana da hanyoyi da yawa na halakar da dan adam dukkan hanyoyin sabo ana kiran su da khutuwati shaytan kamar yadda wasu malaman tafsirin suka fassara suka ce kowace kowane sabo idan mutum ya aikata shi ko kowane sabo to hanya ne daga cikin hanyoyin shaytan to Allah madaukakin sarki kaman yana kira mu zuwa ga kada mu saba masa ta hanyar biyewa shedan wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin kar ku bi hanyoyin shedan fit tahlil wa tahrim wajen halattawa da haramtawa wal bid'i wal ma'asi ta hanyar bid'o'i da sako wayannan duk khutuwati shaytan kar ka bi hanyar shedan ta hanyar abinda Allah bai halatta ba kace kace halal ne ka bi hanyar shedan Allah ya halatta ka ce haram ne ka bi hanyar shaidan sannan abin da yake na bid'o'i sabanin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan duk khutwa ce shaitan duk wata bid'a ita ma khutwa ce min khutwa ce shaitan duk wani sabo khutwa ne daga cikin khutwa ce shaitan Allah kuma ya ce kakkabi kenan karka yi bid'a karka yi sabo karka halatta karka haramta ba ka da izini na halattawa ko haramtawa innahu yanda sha'anin da al'amarin yake shi shaidan din nan Allah ya maimaita maka a gurare daban-daban ya ce maka shaidan din nan aduwwun lakum maƙiyinku ne abokin adawarku ne kuma mubin wanda yake mai bayyanar da adawa shi kiyayyar da shaidan yake wa 'ya'yan adam ba koyayyar adawa ba ce kiyayya ce wadda ya fito da ita ɓaro-ɓaro ya nuna baya ƙaunar ɗan adam kuma zai yi dukkan mai yiwuwa ya ga ya salwantar da rayuwarsa ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين farkon ayar laqa'udanna lahum nake so in ce ko laqa'udanna lahum siratal mustaqim thumma la'atiyannahum har zuwa karshe da haka wannan shi dan har alwashi ya ci cewa sai ya sabauta ka ya ci alwashin sai ya halaka ka ya ci alwashin sai ya haramta maka rahamar Allah ya ci alwashin sai ya haramta maka shiga aljanna ya ci alwashin yanda zai dawwama a wuta sai kun shi sai ya samu kwastomomi ya kuma fito ƙwaro-ƙwaro ya ce baya yin ka ya rage ka ce kai ma baka yin sa ko kuma ka ci gaba da yi makara shi kam ya fito shedan ya fito ya ce baya yin ka shine abin da Allah madaukakin sarki ce innahu lakum aduwwun mubin lalle shi kam shedan wato makiyi ne gare ku kuma mai bayyanar da adawa innama ya'murukum bisu yana umarta ku ne kawai da sabo in dai kaga shedan ya baka umarni to sabo ne shi yasa wani mai waka yake cewa wa khalifi shaytan wa khalifi an-nafs wa ash-shaytan wa asihima wa imma hadaka nushi fatahim ka saba wa shaytan ka saba wa zuciya idan shaytan yace yana yi maka nasiha ne ka tuhumci nasiha shaytan ne zai ma nasiha haka yau annabi adam wa qasamahuma inni lakuma lamina an-nasihin fadallahuma bimadha bi ghurur rantsuwa yau annabi adam da nana hawa yace nasiha yake musu da haka babu wata nasiha da shedan zai maka nasiha duk da za a yi ma manzo Allah ya yi maka sallallahu alaihi wasallam baka bukata wata nasiha ta shedan dan haka Allah madaukakin sarki ce in kaga shedan ya baka umarni to ka tuhumi wannan umarnin sabo ne kawai innama kawai ka sani ya amurukum shedan yana umarta ku ne bisu da aikata sabo wal fahsha da alfasha wa an taqulu mataki mataki in ya saka kana sabo ka dan saba da saban sai kuma ya kai ka sabo mafi muni shine alfasha irin su zina da mutum kawai sai dai yana dan saba alkawari haka yana dan ƙarya ƙarya haka sama sama yana dan to wannan in ya fara yaga ka dan saba da wannan ba ƙaryan ma ka zama ba komai yanzu nan sai a kira ka a waya ka sharara ta ba wani abu yanzu nan sai a yi alkawari da kai ka san ba cika za ka yi ba ka saba ayoyin munafikin nan guda uku da aka faɗa duk dai kana mutum yana dan taba to daga nan in ya fara shigo shigo ya zama idza hadatha kadaba ya zama majiki wa idza wa'ada akhlafa wannan duk da ma do the same wa idan atumina khana wannan ka dade da ma kana ha'inci to da zarar ya ga an yi wannan to kuma zai ci gaba da jawo mutum zuwa alfasha alfasha shi kuma mummuna irin laifin da in ka ji shi sai tsika jikinka ta tashin kana da imani irin su zina irin su luwaɗi irin su sata irin su fashi da makami irin kisan kai irin su shirka duk waɗannan suna daga cikin alfasha munin su ya munana a cikin laifuka domin kuma ka zama ɗan gida a cikin alfasha ba zai baka a nan ba sai ya kai ka can ƙarshe shine wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu ka halatta ko ka haramta kai ma ka ari ofishi irin na Allah ka zama kana iya halattawa kana iya haramtawa ka faɗi abin da baka sani ba game da Allah ka faɗi abin da baka sani ba game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shedan ya gama kai mutum ya baro ya sa shi ya dinga yi wa Allah ƙarya ko manzon Allah ƙarya ƙarshe kenan ka yi wa Allah ƙarya ka yi wa manzon Allah ƙarya shi yasa laifin sai Allah ya ce innama ya'muruku bisu daya wal fasha biyu sai aka tafi na ƙarshen wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu Allah madaukakin sarki ya tsare ya amurukum innama ya'murukum ash-shaytanu bi kulli dhanbin qabihin yasu'ukum lalle ku sani shaytan yana umarta ku ne da dukkan wani zunubi mai muni da zai bata rayuwarku wa bi kulli ma'asiyatin baligatil qubuh da kuma dukkan wani sako wanda munin sa ya kai matuka wa bi an tabtaru ala allahi al-kadhib kuma zai sa ku dinga kirkirar ƙarya kuna jingina ta zuwa ga Allah min tahrimil halal na ta hanyar halatta haram halala wato haramta halal wa ghairihi da wani haka biduni ilmin ba tare da ilimi ba mutum ya ce duk da ban sani ba halal ne kaji ba sai da ya tabbatar wa kansa rashin sani kuma ya bada fatawa ya ce duk da dai ni ba malami bane amma haka ne yayi kaga duk wannan yana daga cikin abin da shedan in ka zama dan gida a wajensa zai nan tashar zai kawo mutum Allah ya tsare Allah madaukakin sarki ya ce me wa idza qila lahum واتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Wa iza ƙila lahumun tabi'u ma an Allah, idan aka ce da su, ku bi abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar, ƙalu sai su ce, Bal a'a, na tabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, za mu bi abin da muka tarar da iyayenmu a kansa. Allah ya ce, A walau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an ka tambaye su shin ko da iyayen nasu ba sa hankaltar komai wala ya hata duna kuma ba sa shiryuwa wa matsalin ladina kafaru misalin waɗanda suka kafurta ka matsalin ladiyan iku kamar misalin wanda yake ɗaga murya wato yake ɗaga murya ne wajen wato wajen kira kamar wanda yake ɗaga sautinsa ne wajen kira bima la yasma'u ga abin da baya jin komai illa nida'an illa du'a'an sai kira wa illa du'a'an kai sai kira wa nida'an da kuma kururuwa summun Allah ya ce summun kurame ne bukmun bebaye ne umyun makafi ne fahum la ya'qiluna shi yasa ba sa hankalta komai wannan kuma Allah madaukakin sarki zai dawo game da yan addinin gargajiya yan inna wajadna aba'ana su kawai tunda haka suka tayi suka ga ana yi a gidansu su ba su canza ba aqidar gidansu shine aqidarsa irin yanda addinin mutanen gidansu shine addininsu yanda ya taso a unguwarsu ko a garinsu yaga ana bin Allah ba yanda Allah yake so da manzansa ba shi kawai haka zai haka ya taso tun yana karami haka ya taso a unguwarsu haka ya taso a garinsu haka ya taso a gidansu yaga ana yi sai Allah ta'ala ce wa idza qila lahu idan aka ce da su ittabi'u ma anzalallah ku bi abin da Allah madaukakin sarki ya saukar ƙalu sai su ce bal a'a mu ba za mu ba abin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar ba to me za ku bi na tabi'u ma alfaina alaihi aba'an mu za mu ci gaba da bibiyar da bin abin da muka tarar da iyayenmu da kakanni a kansa wa idza qala almu'minuna an-nasihuna ahla ad-dalal idan mu'minai mutanen kirki masu wa'azi da nasiha suka ce wa batattu ittabi'u ma anzalallah me zai hana ku ba abinda Allah ya saukar min alqur'ani na alqur'ani wal huda da shari'a asarru ala taqalidi aslafihim sai su doge akan yin bita zaizai da taqalidancin iyayensu da kakanninsu almushrikina mushrikai qa'ilina suna masu cewa la nattabi'u dinakum a mu ba za mu ba addinin ku ba mu ba za mu bi wannan fahimta ta ku ba mu ba za mu bi wannan aqida ta ku ba duk da cewa aqida ce safiya amma ba za mu bi ta ba bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana bar dai mu za mu bi abin da iyayenmu suke kansa a yattabi'una aba'ahum Allah yace yanzu sa bi iyayensu da kakanninsu walau kanu la ya'qiluna anillahi shay'an koda iyayen nasu ba sa hankaltar komai game da Allah koda akan jahilci iyayen nasu suke koda akan bata iyayen nasu suke kawai sai su ce su dai akan addinin iyaye ko idan addinin gargajiya akan sa suke wannan Allah yana zargin masu bin addinin gargajiya kenan wala yudrikuna shay'an koda ku iyayen nasu wala yudrikuna rushdan ba sa riskar wata shari'a Allah ta'ala ce wasifatul ladina kafaru siffar kafirai wada'ihim ila alhuda da siffar masu kiran su zuwa ga shari'a wal iman da kuma masu kiran su zuwa ga imani sai Allah ya bada wani misali a cikin wannan aya wa masalul ladina kafaru misalin kafirai da kuma misalin masu ƙoƙarin jawo su daga kafirci zuwa imani jawo su daga ainihin wato bata zuwa shari'a misalin su ka misal ka sifatin ra'i sai Allah ta'ala ce kamar sifar makiyayi ne alladhi yasihu bil baha'im wanda yake rara ka kira ga dabbobinsa yanzu dan ya zo cikin dabbarken dabbobinsa yana ta turanci ina ruwan dabbobinsa da turancinsa dan ya zo ya sha shayi malam ya har can nan ya karye sosai ya zo yana tabarin larabci a cikin garken shanu me za su fahimta dan haka idan mutum wato misalin masu kira mutane zuwa ga addini da kuma su waɗanda ake kira din sai Allah ta'ala ce kamar misalin arra'i mai kiwo ne allazi allazi yasihu bil baha'im wanda yake rara ka kira cikin dabbobinsa wa yazduha yana tsawatar su wa hiya la tafhamu ma'ani kalami za ga ba sa fahimtar zancensa karki kaza wannan kawai sai dai ila ta saba jin wannan daga wannan duka take ji to ta ji tsoron me zai biyo baya amma ba dan ta fahimci ma'anar me ake cewa ba wa inna ma tasma'u nida wa dawiyi saut abinda kawai dabbar take ji in mai ita yana yin kira makiyayinta yana kiranta ko yana kwara mata kira ko yana tsawatarta abinda kawai take ji tana jin kira ne da kuma diri na sautinsa fakat kai iya abinda take fahimta kenan to haula kuffar waɗannan kafiran da ake ta kiransu zuwa ga addini sun ki karɓa Allah ya ce summun kar kai mamakin rashin karɓar su ka gansu da kunnuwa faka faka ka ɗauka kunnuwan masu ji ne summun Allah ya ce kurame ne gabarin sauraron gaskiya da fahimtar gaskiya da aiki da ita summun sun riga sun kurumce ai saddu wato wato wato saddu asma'ahum anil haqq sun riga sun dode jin su daga jin gaskiya Allah ta'ala ce bukmun sannan akhrasu alsinatahum anin nutqi bihi sun bebance furucinsu daga faɗin gaskiya ba za ka taɓa jin gaskiya ta fita daga bakinsu ba sun san annabi sallallahu alaihi wasallam sun san shi gaskiya ne abin da ya zo gaskiya ne sufofinsa suna nan a cikin littafansu na attaura da injila suna karanta ha ba za su yadda ba suka iya yadda saboda me jin da suka yi ba mai amfani ba ne Allah maɗaukacin sarki ya ce sannan kuma umiyun makafi ne la tara a'yunuhum barahinahul bahira duk waɗannan hujjojin masu ƙarfi da Allah yake saukarwa wannan idan su baya gani idan su baya ganin hanya da za ta nuna musu zuwa tafarkin daidai fahum la ya'lamuna la yu'maluna uqulahum la ya'maluna uqulahum da haka ba sa aiki da hankalin su fi ma yanfa'uhum cikin abin da zai amfane su shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa summun kurame ne bukmun bebaye ne umyun makafi ne fahum la yaqiluna dan haka ne ma ba sa hankalta duk wani wa'azi da za a yi musu ban sani ba lokacin muna da saura to ya cika to to insha Allah sai mu tashi ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ya ba mu ikon binta Allah ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata Allah ya karbi ibadunmu Allah ya karɓi azuminmu da sallolinmu da addu'o'inmu Allah ta'ala ka ba mu ainihin wato daren lailatul qadri Allah madaukakin sarki masu bukatu na alkhairi Allah ka biya musu wanda suke cikin damuwa Allah madaukakin sarki ka yaye musu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum